ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da 30 ga watan august shekara ta 2009 wannan shine kasar na 104 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a kafin mu ci gaba akwai wasu 'yan tsokaci guda biyu haka ko guda ɗaya a jiya mun karanta hadisin ainihin imam malik a ƙarƙashin babu ismil marri baina yadayil musalli hadisin da yake cewa lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi ko da al'imamu abin nadri malamin imamu malik yake cewa la adri a ƙala arba'ina yauman au shaharan au sana a nan na kawo riwaya arba'ina kharifa gaskiyar lamari wannan riwaya bata inganta ba don haka bata dace ba ko kaɗan a ɗauko ta a ainihin gyara ko a tabbatar da wannan shakka wadda ta zo a cikin hadisi cewa kwana arba'in ne ko wata arba'in ne ko shekara arba'in ne don haka sai dai riwayar ta wanzu a haka babu tabbas dangane da shin kwanaki ne ko watanni ne ko ko shekaru ne domin riwayar arba'i na kharifa ɗin bata ainihin tabbata ba riwaya ce ainihin shazza daga al'imamu ibn uyaina ku karanta takhrijinta a cikin littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna da irwa'ul ghalil da kuma ainihin littafin ba'if sunani abi dawud Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan haka sai wasu 'yan tambayi waɗanda nake ganin saboda musamman alaƙar ɗaya daga cikinsu da ainihin abin da ake karantawa kai tsaye wannan ainihin yana da kyau a ɗan tattauna ta insha Allah wannan yana cewa mutum ko zai iya sanya sutura da takalmi ma'ana mutum ya sanya takalman shi ko takalman wani a matsayin sutura gaskiya saboda Allah malamai sun tabbatar da cewa koma ba da nufin sutura ba ba daidai ba ne ka tasa takalmi a gabanka ka ainihin yi sallah da shi wannan magana tana nan a cikin littafin talhisu sifatis sala don haka ba a tasa takalmi a gaba a jimillance ko da ba da nufin sutura ba a ainihin saka shi a gaba wannan ainihin ita ce magana insha Allah ta'ala wannan mai tambaya yana tambaya kuma dangane da hukuncin mace wadda take iya yin azumi sai dai azumin zai bata wahala saboda tana shayarwa ko tana da ciki yace yana son hakikanin sanin gaskiya amma sai ce daga alkur'ani da sunna kullum muna ƙara nuna wa mutane mu fa ba muna da'awa bane zuwa ga alkur'ani da sunna sai dai a bisa manhajin salaf wannan mun sha faɗa wa mutane abin da ya bambance da'awar mu kenan da sauran ahlus sunna da suke cewa kansu ahlus sunna mu muna kira ne zuwa ga alqur'ani da sunna amma a bisa fassara alqur'ani din da fassara salaf a bisa fassara hadisai din da fassara salaf dan haka aya ce ta alqur'ani ta zo Allah yake cewa wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin waɗanda suke iya yin azumin sai dai azumi yana ba su wahala shine ma'ana itaqa to waɗannan irin mutane za su fada fansa ta abincin mutum guda ma'ana za ta iya yin azumi amma azumi zai ba ta wahala zai iya yin azumi amma azumi zai ba shi wahala kamar yadda muka ka'idanto idan jama'a ba su manta ba a kasusuwanmu da muke na muqaddimat tafsir idan muka nemi tafsirin alqur'ani a cikin alqur'ani ba mu samu ba sai mu gangaro zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya daga nan kuma sai mu gangaro zuwa ga menene aka samo daga malaman farko gaskiyar lamari a iyakar bincike na malaman farko mun samu mutane biyu waɗanda imamu malik ya ruwaito a cikin muwatta da al-imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar suka ce abinda ake nufi da wannan aya suna ainihin ishara ne zuwa ga nau'in mutane guda uku mutum na farko shine tsoho wanda ya manyanta ko tsohuwa za su iya yin azumin sai dai azumin zai ba su wahala waɗannan malamai cikin malaman salaf suka ce shikenan babu azumin a kansu kuma babu ramuwa a kansu sai dai su ciyar hakanan matar da take shayar da nono idan ya zama tana shayar da nono ɗin ita za ta galabaita saboda tana shayarwa wannan dalili ne akan cewa za ta sauke azumin kuma ba za ta rama ba sai dai ta ciyar ko kuma ita ba za ta galabaita ba amma ruwan nonon zai ɗauke shi ɗan zai galabaita kenan a nan ma aka ce sai ta ainihin ciyar ba za ta yi azumin ba kuma ba za ta rama ba haka matar da take da ciki nauyin cikin zai ainihin wahalar da ita in ta ce za ta yi azumi ko kuma shi ɗan da ke cikin zai galabaita a ƙarƙashin haka fatawar da muka samu dangane da wannan ayar malaman farko abin da muka samu fassararsu shine waɗannan nau'ukan mutane guda uku ba za su yi azumi ba kuma babu ramuwa a kansu sai dai su ciyar da abincin miskini guda ɗaya mai wahalar warkewa in an ce sai bayan sallah mewa bayan sallah ma ba zai warke ba don haka shi ma ya shigo cikin wa'alar lazina yutiqunahu fidiyatu ta'amu miskin dan haka kun ji wannan sannan ya sake ainihin wato yin tambaya dangane da ina ne ake awar ya fara al'amuran shi da dama muka ce ai idan ya kasance mutum biyu ne za su yi sallah tare da liman to shi liman zai tsaya a hagu shi kuma mamu zai tsaya a dama idan maza ne idan namiji ne da mace shi namiji sai wuce gaba shine liman a ainihin wato baya amma halin da ake magana yanzu a masallaci ne aka zo za a yi sallah idan karan farko ya kai jama'a za su cika sahun farko babu matsala in ya kai ba za su cika sahun farko ba fa sai su sanya limamin su daidai da tafiya har a ciki idan wani ya zo ko da mutum ɗaya ne a halin sahun farko ya cika to sai kafo daga dama da masallaci dama da liman kenan yanzu ba kuma tsakiyar masallaci ba ta iya yiwa a ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallam sahu shi kadai idan har akwai furja in akwai idda zai shiga a gaba sai zo ya tsaya a baya amma in ya zama babu inda zai ainihin wato a shiga a sahun gaba ko shi kadai ne gyal in ya zo sai ya tafi hannun dama sai je da sosau a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir da isnadi munkari mawdu'i ma dan haka bata tabbata ba dan haka magana ka jawo wani to bata taso ba sai ka kafa sahunka kai kadai in Allah ya kawo maka wani ku ci gaban Allah bai kawo ba shikenan to idan wani ya zo za mu saki jiki mu tattauna wannan mas'ala domin na lura cewa tana daga cikin ainihin mas'alolin da suke damun mutane sannan wani mai tambaya ta gaba yayi magana cewa yayin da yanzu ake samun too much of electronic gambling wato caca ta hanyar ka zama dan caca akan haka abin duk da ka ci a ƙarƙashin haka ya zama caca amma in ba shiga kai ba kai ma kawai subscriber ne wato kai ma kana da layi ne sai suka yi maka tek suka ce ka ci naira miliyan ɗaya sai ka je ka karba abinka amma ne wannan malamai ba su da shakka akan cewa abin duk da aka baka halal ne amma in an ce yi texting din win zuwa 555 ka je kai har ta fito ka ci miliyan ɗaya a daren yau ko daren jiya ko daren to wannan malamai sun tabbatar da cewa caca ce iyakacin kin ba sa yin wani transaction wanda ya zama wato ba sa yin wata mu'amala wadda ta saba wa musulunci ina son al'ummar musulmin mu su gyara tunaninsu akan cewa harkar banki asalinta harkar kasuwanci ce da hakan aka samu bankin da babu sai in ka samu kanka a ƙasar da babu banki na musulunci ina fatar sai in babu banki na musulunci kuɗan yi haƙuri ina fatan masu yin fatawa dangane da banki su koma su rinka karanta Saudi Arabia an samu wani lokaci a baya zaton da suke kusan kowace ƙasa a duniya irin ƙasarsu ce. Mun shahid ayin ne, ma'ana na shaida haka, don akwai malaminmu da ya taɓa tahowa Kano, sai jawo ɗan wannan rawanin kallabi nashi ya rufe kan shi. har aka shigo da shi jami'ar Bayero a lokacin nan yana ta tasbihi yana subhanallah bai taba ganin haka ba tun da yake a duniya in aka tashi shiga mota za a tafi cikin haramin Allah ko haramin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane haka dangane da hudda sai daga baya da farko fatoyin sun an ce musu ina hukuncin aikin banki sai su ce aikin banki haramun ne kai tsaye a lokacin sai yake ce mana akwai akwai kasar da za ku ce gaba ɗaya babu bankin musulunci na ce akwai yace kamar ina na ce najeriya duk najeriya babu bankin musulunci sai da ya tantama sai bayan kwana biyu ya ƙara tambayar wasu 'yan in aka yi musu tambaya ina hukuncin aiki a banki ko wata mu'amala a banki sai su ce matukar bankin nan akwai riba to wannan bai halatta ba idan ku ya kasance kana rayuwa yankin ƙasar da babu wata yau malamai a ƙasar nan tamu tambaya dangane da banki saboda wasu sun taurare akan waɗancan fatoyi na saudi arabia ya kamata jama'a ku gane musamman ɗaliban ilimi fatawa ba a bace wadda take da zaman kanta ba tana iya canza ne da harshen larabci aka fassara shi da harshen turanci mujalladi takwas a ciki zaka ga fatoyinsu na farko waɗanda suke cewa bai halatta a aiki a banki ba ko a buɗe account ko a any other transaction duk wata mu'amala suka ce har minimum na transfer atuwa zai iya yin mu'amala da su da gwargwadon yadda bukatar shi ta kama wannan nima ita ce fatawar da na gamsu da ita akwai yiwuwar kuma nan gaban Allah ya raya ni shekara biyu ko biyar ko goma ko makamantan haka in sake ganin wani abu sabanin haka in ba da fatawa da kuma sake cewa kaza in suka sake ganin hali ya juya sai kuma sake cewa kaza to amma ɗalibai galibi ba a bambance musu me bambancin nassi da fatawa ba duk inda malam ya bada fatawa gobe in suka ji yayi wata sai a to ai an samu tufka da warko kuma in yazo ya ce yayi mafarki yana cin wake sai a ce za ka yi amai da gudawa ne da gwargwadon yadda yake haka ake fassara mafarki al'amura ne na ilimi sai ka kware ka shiga ka zauna da waɗanda suka sani sa'an nan za ka ga yadda al'amuran suke jama'a kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kai ma maka dolan dole ba fa to shikenan kuma sai ka kauce mishi domin da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Babban malami, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah da yanke maka sallah ba sallarka tana nan daren daƙam. Ta, bari mu ji suwa ne ne. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال أكتي الكلب والحمار والمرأة دكري da jaki da mace in suka gilma ta gaban masallaci sallah ta yanke faqalat sai as-sayyida Aisha ta ce shabbahatumuna bil humuri wal kilabi yanzu Aisha ta ce na rantse da Allah na iya tuna lokacin da nake gani na ina kwance akan gado a tsakanin alƙibla ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da alƙiblar shi ni ina kwance akan gado fatabta da annabi kenan in na ci gaba da zama don haka fa'an min indi rijilaihi sai in silale ta daidai kafafuwan gadan kamar yadda riwaya jiya ta faɗa mana abin da malam yake so ya ce kenan yanzu imam bukhari mai al'amari ne ya faru yanzu ya wuce da sanin aisha bata san hadisin ba ne daga nan za ka gane gaskiyar shekul islam ibn taimiyya da ya littafi ya ce raf'ul malami raf'ul malami anil a'immatil a'lam ɗauke ana magana ne menene ke yanke sallah sai suka ce alkalbu wal himaru wal mar'atu ba su ce qala rasulullahi ba dan haka me take ɗauka fahimta su ce to tunda fahimta su ce ita kuma nata fahimta dan me za a mai da hukuncin mace da jaki da kare shi ba in an ce hadisi bai isa gare shi ba sai yan zamani yanzu sai suna tunani ya za a ce hadisi bai isa gare shi ba gashi ya iso gare mu na'am ai waɗancan malamai da suka rayu wajen shekara dubu ɗaya a lokacin galibin waɗannan littafai ba an rubuta su ba in kuma ma an rubuta su suna da wahala ta zama daidai dalili na ɗaya kenan ya zama ya yi fatawa sai ya zama yanzu kai da ka samu hadisi in ka gwada sai ka ga fatawar ta saba wa hadisi to kar ka ɗauka cewa ka fi shi ilimi kar ka ɗauka cewa ai bai iya ba a Allah ne ya tsara haka hanya je gare shi amma ba ta hanyar da zai iya karɓe ba wanda sai ya ga da ya karɓi wannan hadisi ta wannan gurguwa hanya da ta zo mishi gwamma ya yi fatawar shi a ƙarƙashin wannan abu hanifa wasu hadisan sun zo gare ɗauki ba'ifin in ma ba'ifi ne fiye da mu ɗauki ra'ayin shi waɗannan matsaloli ne da suke buƙatar tafsili ma'ana hadisi in ya je ga malami ta hanyar da ba zai karɓa ba yana da hujja ya ce ba zai karɓa ba ya ginu akan abin da yake daidai waɗannan bayanan don haka ya jama'a Allah maɗaukakin sarki ya yi mana baiwa a waɗannan zamunna sai dai kaico idan mutane suka sake suka saka lalata shine in lalaci ya kama mutane kusan dukkan hadisan da ake fi Hassan yana nan yana ta'aliki da takhrijin shi ya ce mana zai kai wajen mujalladi 80 in ya kammala shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu kai sai ka samu wannan Imam Ibn Hazm har ya rasu bai samu sunan Tirmidhi ba ba kafi ibn hazmin daraja ba ne ka samu dama ce wadda ba su samu ba misali sai ka gama makarantar firamare ma'ana mahaifinka ya gama makarantar firamare aji bakwai a ƙauyensu sai zama duk ƙauyen babu makarantar sakandare iyakacin karatun shi firamare 7 saboda bai da ƙoƙari saboda bai ci common entrance ba a'a saboda babu makarantar sakandare duk ƙauyen ana nan juyin juya hali bayan shekara arba'in sai aka haife ka yanzu akwai sakandare akwai polytechnic sauƙaƙa gare shi ba waɗannan littattafai da kuka gani jama'a da ake samun su yanzu cikin sauƙi a da can ba sa samuwa haka cikin sauƙi shehu ɗan fodiyo har kusa da rasuwar shi yana neman kamus ya kasa samu kamus ya gare sai ka neme shi ta duniyar gizo ka aika sai a zo maka da shi har garinku sai ka biya al'amari ya yi sauƙi yanzu ina fatar an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka Aisha tana fahimta cewa duk abin da ya wuce ta gaban masallaci ba shay'un Yaqubu dan Ibrahim yace haddasan ibn akhi ibn Shihab dan dan uwan dan dan uwana ko wanda yake dan ibn Shihab kenan ya ainihin wato bani labarin abu ya wuce gabanka faqala sai yace la yaqta'uha shay'un babu abin da yake yanke sallah akhbarani urwatu ibn zubairi urwatu dan zubairi ya bani labari yace anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qalat sai yayi sallah wa inni la mu'tarida wa inni la mu'taridatun bainahu wa bainal qibla aisha tace ni kuma na gitta mishi tsakanin shi da alqibla ina kwance ala firashi ahlihi a bisa shimfidar iyalan shi da to akwai kuma hadisi akan haka sai dai shi ma hadisin bai tabbata ba gaskiyar lamari da mace da kare an yi kaidi da cewa bakin kare amma macen kuma an yi kaidi da cewa balagaggiya jaki wani abu daban waɗanda ba waɗancan da aka faɗi ba malamai sun ce a nan an tabbatar da cewa sallah ba ta yankewa amma waɗannan dai balagaggiyan mace sai ta wuce ta gabanka tsakanin kai da suturarka ko kuma kare sallallahu alaihi wa sallama yana limanci ya je ya sake ta tana kiwo shi kuma ya dawo ya shiga wannan zahiri ne ai ai ba ta gaban liman ya wuce ba ya wuce ta gaban mamu ne idan mutum yana sallah da liman a gaban shi dukkan matsalar da za ta zo ta gilma ta gaban shi ba da aliki ala fiqh sunna ka karanta da littafin al-muhalla ta ibnu hazmin da littafin nailul awtar na imam shaukani da littafin as-sailul jarrar al-mutadaffaq ala hada'iqil azhar dukkan waɗannan littattafai guda biyu ya sake ainihin kabbara harama ya sako sallar shi Allah ya kyauta babun idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fi salati babin da ke bayani akan idan masallaci ya ɗauki yari ta auya yana sallah sallallahu alaihi wa sallam idan yana tsaye yana karatu tana saba a wuyan shi haka ruku'u haka dagowa daga ruku'u idan ya taho zai taho sujuda sai ɗauki yarinya sai aje ta a gaban shi dalili akan cewa ya ce macen balagaggiya wannan karama ce kaji alaka hadisin da babu قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا ɗauke أمامة ‘yar Zaid, ai, umamatu ‘yar Zainab, wato jikar manzon Allah sallallahu Alaihi sallama wadda Zainabu ta haifa, Zainab ‘yar gidan ma'aiki sallallahu Alaihi sallama. Zainab ta same ta ta hanyar mijinta mai suna Abul As ɗan Rabe ɗan Abdi Shams. Wannan mutum ya yi taurin kai kafin ya musulunta, ‘ya'yan annabi duk suka musulunta suka bi babansu Madina. Wannan mijinta ne sai shiga yakin Badar. kuma aka kamo shi daga cikin mutane saba'in ɗin nan to ka san mata sun iya abubuwansu da ta ji labarin an kama mijinta hankalinta ya tashi to ana karɓar fansa yanzu ya za a yi kenan sallallahu alaihi wa sallama cewa ga wani murjani nan a madadin mijina abul as to annabi kuma in ya ga al'amarin khadija to kamar soja ne yanzu ya ga mai gidan shi zai tashi ya tsara manzo Allah in ya za kiyaye wa khadija ki samu mijinki ya rike miki wannan amana da kin more duk abin da ya shafi khadija manzo Allah yana ba da kula a kan shi ana zaune ana hira sai ya ga ‘yar tsohuwa ta taho cakwab cakwab sai ya tashi ya tarbota haka manzo Allah ya nuna wa khadija amana saboda kai ba wai manzon Allah da shi ya fi kowa sanin khadija ba duk duniya kai kankan ka je ka karanta littafin siru alamin nubala ko a farko farkon karatun bukharin nan mun yi tarihin na na khadija wannan tarihi da muka yi so mun taɓa nema ina nan ina lakhasa wannan tarihi daga ainihin littafin siru alamin nubala da harshen hausa a zo a gabatar da lacca wata ran akan cewa khadija wata ran te ce manzo Allah kai kullum da an yi abu ka ce khadija wace ce khadijan nan ne kai Allah bai canza maka da budurwa kaza kaza kana magana tsohuwar mace ta mutu kullun kaza kaza kaza kaza banza Allah ya mata irin abin nan da dattawa yace me kika ce me kika ce maimaita in ji tace sai ta kasa maimaitawa saboda tace bata taba ganin tashin hankali a fuskar manzon Allah irin ran nan ba shine manzon Allah ya tsaya ya ce mata khadija ta bani sadda aka hana ni ta yadda da ni sadda kowa ya ƙi ni ta mara min baya sadda aka watse ya ce don haka Allah bai bani irinta ba har yanzu kuma ba zai sake bani irinta ba Aisha ta ce sai da manzon Allah ya kwana talatin in gari ya waye ya zo ya kwankwasa kofar ta sai ta fito ya sake maimaita mata wannan karatun ta ce da yamma ma ya maimaita mata Aisha ta ce abu ya zama mata fitina ta rasa yadda za ta yi. Ta ce ta tuba ta yi nadama amma sai da manzo Allah ya kwana talatin ya mata karatun Khadija safa da yamma. Ta ce tun daga ran nan bata sake ambatan Khadija ba sai da alheri. Haka ake so a musulunci idan kuka fara da'awar musulunci su wane ne kuka sha wahala da su su wane ne ku su waye suka mara muku baya kar ku manta da su. Ce sa gaskiya ran nan tsakanina da Allah da gaske nake maganan nan. na ce ina sha'awar masallacin nan a sa mishi sunan malam ibrahim malam abin nan malam baba ahmad saboda waɗannan mutanen mu da muka san gwagwarmayar da suka yi wa sunna ba ma son a manta da sunansu har abada muna son a zauna a rubuta tarihinsu a faɗi hidimar da suka yi wa sunna yan boko sun yi makaranta sun ce makarantar baba ahmad to mu kuma sai a yi masallaci a ce masjidul imami baba ahmad saboda a kifin ɗin memorin matasa an suka taso su ce waye wannan a ce shine limamin ahli sunna na farko a zaria a lokacin duk wanda aka nada limamin ahli sunna baya karbe don lokacin ba wanda zai baka jeran kunu in ka wuce yara ne za su zage ka zagin ka ake jifan ka ake lokacin duk wanda aka ce zo ya karbi limanci sai ce baya so kuma ahli sunna ne waɗannan irin mutane irin su Khadijatul Kubra irin su Abubakar Siddiq da makamantansu jama'a a kowane zamani a kowane gari a kowane ƙauye a kowane masallaci akwai irin su waɗanda suka tsaya suka taimaka wa addinin musulunci shi yasa kaga Allah bai manta da su ba Qur'ani da yazo sai da yace wallazina yace wal fuqara wal fuqara al muhajirin allazina lil fuqara allazina alaran mumin sun yawa ne a wurin guda ɗaya baya lil fuqara al muhajirin ko allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwani ma'ana talakawan nan da suka yi hijira daga makka suna neman falala da yarda Allah Allah ya ce a kula da su da ya gama sai kuma ya dawo ya cewa wallazina tabawwa uddara suwa kenan mutanen madina waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce a kula da su yanzu in kana karatun Qur'ani za ka yi tambaya waɗannan suwaye ne har Allah ya ce a kula da su a kula da haƙƙinsu sai a zauna a yi maka tarihin su Abu Bakrin su Ibn Mas'udin su Bilal su Salmanul Farisi a ce waɗannan su ne mutanen da suka sha wahalar musulunci manzo Allah wucewa ya wata rana ya ga ana dukan Salman sai da kwalla ta zubo mishi ya ce yau Salmanu ɗa zai kwana ya ce a haɗa kuɗi a ‘yan tashi sai abubakar ya ce ni zan biya ya kamata ku fahimci irin waɗannan abubuwa akwai ire-iren waɗannan abubuwa yanzu ina malam ba'are a zaria bai halatta ma'ahal sunnan zaria su manta da malam ba'are ba domin salaf duk wanda ya wahala akan sunna ba sa manta da shi jiya mun kawo abdulrahman bin auf abincin buɗe baki ya zauna zai ci yaya azumi sai ya tuno mus'ab ibn umairin an kashe shi akan addinin musuluncin nan daga shi sai doguwar taguwa kwaya ɗaya babu ainihin wando babu abin nan aka je za a saka shi a kabari babu likafani sai a ja riga sama sai ƙasa ya sai a ja ƙasa sai sama ya bude manzo Allah ya ce ku rufe kan sai a ɗibo ganye a rufe kafar shi kun ga buɗe baki wani sahabi ya zo bayan duniya ta gyaru amma bai manta da waɗannan ba kullum muna son matasan mu su rinka gano akwai wannan sunna da kuke ga yanzu muke faɗi da a tudun waɗannan ka isa ka zo kana faɗin wannan bukhari ko a muciya ka isa ka je kana wannan karatun sabilun rashadi kana aqida ka ce duk wanda ya tsafi in ya shiga wuta tuni za a zo a yayi mai wurin karatun waɗannan mutanen su suka tsaya suka yi mana wannan jihadi suka shimfiɗa mana platform suka gyara mana yanayin da yau duk ginin da muke akai muke yi bai halatta a manta da su ba kuma ku ji din laifin da suka yi din laifin da suka yi sai na umar ya ce a yafe musu saboda rayuwa takan yi juyi wani tsoho yanda ya yi hidimar sunna a samu wani lokaci ya ɗan yi wasu abubuwa kamar irin yadda ake complain da malam ba'are a ya zo ya tarawa ne ya ce baka iya karatu ba ya tara na'am duk abin da ya yayo hasanat yana da alheran da yake har yanzu bai yi laifin da zai lalata alherin shi kwaya ɗaya ba sai a kau da kai sai na umar da ya zo rasuwa yana cikin jini ya ce muhajirai kar a manta da su ya ce su ne abokan manzon Allah dangin shi ne da ya baro makka suka ce su ma ba za su zauna makkan ba suka zo suna takaici suna wahala suna noma suna wulakantuwa amma dai suka ce tunda manzon Allah ya kawo su tafi musu daɗi fiye da makka al'ansar ya ce su suka tarbe mu suka ba mu gida suka ba mu ‘ya'ya muka aura suka ba mu jali suka yi mana kaza sai umar ya ce don girman Allah wanda bi ya zama khalifa bayana ya kyautata wa mutanen nan kada ya ci zalinsu shi ne kamar tsofaffin soja yanzu ina sojojinmu waɗanda suka yakin Kongo suka yakin bayafara ina tsofaffin 'yan sanda da suka wahala tun ana sa gajeren wando karfe shida ɗan sanda yake fitowa da da gajeren wando da kulki ana ce mishi ɗan doka yau waɗannan su ne suke karɓan fansho naira dubu goma ce ake basu amma sai wata shida ba a bashi ba manzon Allah bai yadda a wulakanta waɗannan ba don haka ya ku salafiya ku yi ƙoƙari ku samu mulki ku kyautata wa duk wani mutumin arziki wanda yana daga cikin founding fathers na Najeriya nan he deserves it musulmi ne ko kafiri wannan ita ce sunna sayyidina umar ya ga tsohon ba yahude da fatanya yana rarrafawa baba ina za ka yi ce zan je in yi kwadago ne saboda lokacin biyan haraji yayi yace a'a to ya yace tun ina saurayi nake biyan haraji sai yace ku rubuta sunan shi yace wa mutanen shi ku rubuta sunan shi baba ka koma kai yanzu ba haraji ba ma kai za a rinka ba garatuti da da fanco kana ci kwana nawa ne ma wannan tsohon zai mutu sai na umar ya sa aka rubuta sunan shi ba yahude ne musulunci shine addini da yake kula da humanitarian kaza kaza kaza kaza kaza kun bar turawa sun zama dokin mai baki ya fi surutu kun samu mulki ku kyautata wa al'umma ku mutunta al'umma tsofaffin sojoji tsoffin ma'aikata kowa a sallame shi ya ji daɗi sai umar approval ya bayar cewa duk inda wani sahabi yake wanda ya sha wahala da manzon Allah a rubuta sunan shi in wata ya a ɗibi kuɗi a bashi Aisha ta ce muna zaune sai a kawo mana ba mu cinye na wannan watan ba na sabon wata ya zo Abdul mana wannan ya fi odoji fa ka san an yi odoji a ƙasar nan to wannan ya fi odoji Abdullahi dan Abbas mafarki wani ɗalibin shi ya zo ya ce na yi mafarki na dace da sunna fatawar da kai mini sai ce zauna zan rinka raba fanco na ko kuma menene menene ka rinka cin rabi kuɗi haka aka rinka ɗiba ana ba sahabbai tun su suka yi wahala amma yanzu kansila yana ɗaukar naira dubu kaza amma tsohon soja wanda su ne suka kara ƙasan nan daga bayafara daga duk wani fitinanne shekara talatin ko arba'in da ta wuce amma yanzu haka wani yana nan jama'a ba shi da sahur ɗin da zai ci anjima ya kamata a ji tausayin waɗannan bayin Allah lallai ne a ji tausayinsu wannan yana daga cikin abin da ke taimaka ƙasa ta yi albarka kuma matasa ku muke fatan a samu wannan gyara ku yi kokari ka zama darakta kaza ka zama manaja kaza ka zama minista ka zama kwamishina saboda future security idan bai sata ya aje ba ran da ya sauka gwamna kaza kaza kwanaki ba an sa wani tsohon gwamna ba tsohon mataimakin gwamna ana hira da shi a rediyo baka jin rediyo ustazu kana ta sauraron qur'ani Allah ya saka da alheri tsohon mataimakin gwamna ne aka saka shi jama'a ba shi da lafiya amma sun ki su taimaka mishi an kawo mishi buhun shinkafa guda biyu yana ta godiya da naira dubu ɗari saboda malami ne abokin abubakar gumi ne suka karatu a sudan bai saci kuɗin gwamnati ba malami ne makarancin qur'ani ya yi mataimakin gwamna bai da ko kwabo yanzu ya zo ba lafiya ba abinci ba magani ba kaza an aiko da dubu ɗari yana ta godiya yana salati goma ga annabi ku kyautata musu Allah zai albarkaci rayuwarku Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ga wannan abun wuya da shi ta aika mishi cewa gashi a ba manzan Allah wannan abun wuyan a saki mijinta manzan Allah ya ce a mayar da abun wuyan kuma a sakin mata mijin nata saboda ya girmama khadijatul kubra da abun wuyan na khadija ne ina fata an gane fa idza sajada wa ba'aha idan ainihin wato manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai yi sujuda sai ya aje wannan yarinya wa idza qama hamalaha idan kuma ya miƙe sai ya ɗauke ta sallallahu alaihi wa alihi sallama mun kawo alaƙar wannan babi da hadisin da kuma ainihin babukan sutura ko babun idza salla ila firashin fihi ha'idun hai wani karatu sai bukhari yace mutum ne yana sallah akan shimfiɗa ko akan tabarma sai zama daga gefen tabarmar akwai mai haila tana kwance sallah ta yi ko bace ba يتي حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت ميمونة إر حارث ما ترمن ظن الله صلى الله عليه وسلم قالت تتي كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتي شمبتاتا دنكي كونتيا daidai da wurin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shimfiɗa take fa rubbama waqa'a thawbuhu alayya wani lokacin ma in yazo zai yi sujuda ko ruku'u tufafin jikin shi da yake sallah sai su zuba a jikina wa ana ala firashi ina kwance akan wannan shimfiɗatawa to zaka ji zata zo ta bayyana cewa tana haila shine alakar babu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ina son ku gane waɗannan hadisan kuma suna koyar da mu wani abu su ne matan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ko amma su waye ɗaliban maza ne gashi kana jin abdullahi dan shaddad ya ce sami itu maimuna idan mata suka iya karatu sai a aje mace nan ta zo ta muku karatun bukhari ku zauna da raunan ku ya kuka iya fa'idu shay'i la yu'tihi in kun ce namiji ya zo yayi namijin bai iya ba ku ka san cewa ibn hajar mai bulugul maram yana da malamai da yawa mata suyuti kashi ɗaya bisa uku na malaman shi din mata ne shehu usmanu dan fodiyo baba shi malama ce gwaggon shi yar ainihin baban shi malama ce sannan yana da inna mai suna ruqayya yar uwar mahaifiyar shi malama ce sannan kakashi da ta haifi uwar shi malama ce je ka ka samu Dr. Mansur Ibrahim na Sokoto uwar shi malama ce ita ta karantar da shi har ya girma gashi nan babban malamin hadisi ne PhD yake da shi yanzu amma uwar shi ce ta fara karantar da shi karatun addinin musulunci ku karantar da mata su yi karatu za ku ga aiki ya yi sauƙi a kanku mai ɗimbin yawa saboda madadin su zaunar da yara su ne musu gatanan gatanan ku me za su zauna su ne musu karatu urwatu bin zubair ya ce aisha ce ta fara musu islamiyya ita take koya musu attahiyatu lillahi mun karanta hadisin cikin sifatu salati riwaya al-imamu sarraj ku karantar da mata ba inda aka ce wai mace sai dai ta je ta karanta kaza ku bar su su yi karatu kawai inna ma za ku sama musu da regulatory system ne ya za ku tsara musu karatun don kar su tafi kuma shaidan ya cafke su lallai ne amma a fito da tsari wanda za a bai wa mata ilimi ilimi na musamman kuma kun ga duk karatuttukan nan da ake da mata ake wa da abin ya fifa don su suna da wadataccen lokaci na su zauna su yi nazari maza kullum aka zo aka ce ina aka kwana sai an yi sabani kullum sai an yi sabani saboda wani ya rufe shi kenan sai gobe gashi nan abdullahi dan shaddad ya ce sami'tu maimuna ta kulu na ji maimuna tana cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli annabi ya kasance yana sallah wa ana ila jambihi na'imatun ni kuma ina bacci a gefen shi fa idza sajada asabani saubuhu idan yayi sujuda sai tufafin shi ya taba ni wa ana ha'idun alhali ina haila kaga ko kana haila abinda ake ko tana haila dan tufafinka ya taɓa ta kana sallah ba komai can kuma me ake nuna maka ko kana sallah dan kai da kanka ka taɓa mace ba komai tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin taɓa wannan jika shi ce ta yi wani tawili ce to ai annabi ne khususiya ce a sunna baka cewa khususiya sai kana da dalili ta yi waka ce to ai jika shi ce to me ya bambanta jika shi da wanda ba jika shi ba mace kawai aka ce Urwa ya ruwaito hadisi yana cikin sunan Tirmidhi aiko inda wata rana yake tambaya yace Aisha an ce wa Annabi in yi alwala zai fita masallaci sai ya sumbanci ɗaya daga cikin matan shi sai ta ce haka abin yake sai ce ai gwagwa ina ganin ma dai kamar ke ce sai ta rufe fuskarta ta tuntsire da dariya wato ita ce babu laifi babu laifi ana son musulunci ya zama addini ne na soyayya ba wai ka zauna kana ninkufurci kana hararan mataka tana hararka ko kuma kana kallanta ka fashe da kuka saboda kai ne imamul atiqiyai Allah ya ƙara maka tsoron Allah amma manzon Allah ya fi ka tsoron Allah amma manzon Allah yana yin abubuwan sha'awa ba zama za ka yi kawai kamar ka zama ƙaramin mala'ika cikin mutane ba wa zada musaddadun an khalidin qala haddathana sulaiman shaybani wa ana ha'idun har wa yau aka sake samun wannan riwaya da ke tabbatar da cewa maimuna ta ce tana haila haka take faruwa Allah ya ƙara mata yarda waɗannan irin sunaye su ne sunayen da ya kamata ku sa wa 'ya'yanku na iya tuna bara muna wani taro Ali Hassan yake tambaya ta a Najeriya waɗanne sunaye ahlus sunna suke sa wa 'ya'yansu na ce sunayen sahabbai muke sawa ya ce masha Allahu ya ce yanzu kana nufin duk suna na ce galibi da wahala ka ji ba a sa sunayen sahabbai ba na ce mishi ina da su sun kai goma amma duk sunayen sahabbai ne kaza kaza kaza ban da halima kaza kaza ga shika na'am mu sahabbai su ne abeban koyan mu ko mun fahimci wannan jama'a su ne ula'ika khairul bariyati da su muke kwaikwayo sunan su manzo Allah ya amince duk sunan sahabiyar da manzo Allah bai amince ba canza mata yake ya ga yarinya budurwa ya ce ke ya sunan ki tace kaza ya ce a sunan ki Jamila yar gidan Abdullahi dan Umar hadisi yana cikin sahihu Muslim jikan sayyidina Umar ta gan ka sawa yarka Jamila sunna ta tabbatar da shi in ka sa Maimuna ita ma Maimuna ya aure ta ya sunan ki tace kaza ya ce a sunan ki Maimunatu ma'anan Maimuna imra'atun Maimuna min al-yumn mata mai albarka ina fata an gane ya fi ka je ka sa mata wata barakisiya da zo ta rikice maka aljanu su haukanta duk sunaye ne waɗannan na 'yan tijjaniya wai marakish ne daga marakish ne marakishiya garin su tijjani shi ne zai kanawa sai su ce barakisiya kaji kamar wata mai hawa aljani babun hal yaghmizu rajulu ra'atahu inda sujudi likay yasjuda imam bukhari ya ce ga kuma wani babi shin idan mutum ya zo zai yi sujuda sai ya rasa idda zai yi sujuda a ɗaki ga matar shi tana kwance shin zai sa hannu ya tunkuɗa ainihin kafarta a halin ainihin wato zai sujuda din nan shine babun hal yaghmizu ar-rajulu imra'atahu inda sujudi ko ya halatta namiji ya ture matar shi a lokacin da zai sujuda likai yasjuda dan ya sami yin sujuda din قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس عدلتمونا بالكلب بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار عائشة دي har yanzu tana nan cewa take Allah wadarai da kuka kwatanta mu kuka daidaita mu da kare da jaki Allah wadaran wannan kwatance naku laqad ra'aytuni wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli na ga lokacin da ni dinnan ga annabi yana sallah wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qibla ni ko ina kwance tsakanin shi da alqibla fa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya idan yayi nufin zai sujuda sai ya ture kafafuwana fa qabattuhuma sai lankwashe kafafuwan mahalli shahid shine ya halatta zaka iya ture kafafuwan nata kai sujuda باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى إمام البخاري كنا wato imam bukhari malamin hadisi ne sai taso cikin waɗanda su kuma masu tsaurin ra'ayi ne game da fikihu wasu babukan ai da su yake yanzu kamar duk waɗannan babukan da hanafiya yake saboda hanafiya ba sassauci sun ce kana taɓa mace shikenan alwala ta karye shine muka kawo kissa su aije da sun zo jidda sai su aje jidda sai su aje mazhabin su a jidda sai su ari mazhabin da ya sassauci kenan kamar shafi'iya to in suka dawo jidda sai su ɗauka wannan ya afghanistan wannan ya kaza kaza kowa ya koma garin su kuma na fata an gane in ka zauna da su za ga suna da tsaurarawa akan abubuwa a hanaf su suna cewa alharakatu tubtilu sala motsi yana ɓata sallah don haka in ka ga ya kabbara shine su ne kake ga suna rike cibiya haka in ya kafe haka kama an kafa kusa baya motsawa saboda a mazhabar shi da ya motsa haka sallah ta ɓaci to shine kusan kullum sai ga ana rikici da su musamman tsofaffin su idan suka zauna kusa da kai ana sallah a zahar ko la'asar haka kana tahiya kana kada yatsa shi dama kai tuni sallaka ta ɓaci wato ka kusa ka ɓata mai tashi ne kai da kake makwabcin shi da an idar da sallah sai riƙe ya tsakagege maka harjaje tofa maka yawo ya ce kai ka kusa ka ɓata mini sallah kai taka tuni dama ta ɓaci tun to shi da imam bukhari yake shiga da fice cewa yanzu kana sallah sai aka jeho maka wani abu wanda abin kyama ne sai mace ta zo ta cire maka ai garin cirewar ta yi ta taba ka ko to shine imam bukhari yace babu laifi bari mu ji wannan hadisin حدث قال حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري إمام البخاري كنا رواني أكي كو تو نو جسيس شبو جماعة تفصحوا كو إيه تو أبو دا أزوزوا جماعة كو بو دا أزوزوا سيكو شغا a bude azuzuwa jama'a sai a shiga rahma kenan rahma kenan tafassahu jama'a fil majalisi yafsahillahu lakum matso Allah ya buɗa muku kuma a aljanna قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال ga wani suna da ban taɓa jin hausawa na sa shi ba ko in ce ban taɓa jin a afirka ma an sa shi ba isra'il hausawa musulmi isra'il saboda kullum kana ji ana bani isra'ila kai ne isra'il to amma mutane ba suna sa malik ba to malik kuma sunan mala'ikan wuta ne ai ya halatta ka sa isra'il dan ma'anar isra'il abdullahi sunan shi ma'ana sunan annabi yaqub ne da da yaquba da ibra da abdullahi da isra'il duk ɗaya ne a isma'il ban san ma'anar shi ba an amr ibn maimun an abdullahi abdullahi dan mas'udin qala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qa'imun yusalli inda al-ka'aba wata rana annabi yana tsaye yana sallah a idda ka'aba take wannan ana magana a makka kenan kun ga nan za a fara ɗauko mana labaran gwagwarmayar da aka sha annabi ya sha wahala a musuluncin nan jama'a Allah Aisha ta yi mishi wata tambaya ta ce mishi akwai wata rana da ka taɓa fuskantar matsala fiye da ranar Uhud saboda ranar Uhud ran nan annabi ya fuskanci matsala ya ga samu ya ga rashi an ɗauko jihadi annabi ya yi nasara har an ji ana ɗiban dukiya sai waɗannan sahabbai da ke gadin kan dutse sai suka sako ƙasa kafirai suka zo sai da suka kwantar da mutum saba'in al'amari ya rikice wannan rana annabi ya yi bakin ciki duk sahabbai sun sani sai aisha ta tambaye shi akwai ranar da ta fi maka bakin ciki fiye da wannan annabi ya ce akwai ta ta ce wacce rana ce ice ranar da lokacin khadija ta rasu abu talib ya rasu ba ni da gatan kowa mutanen maka suka kuntata mini suka matsa min na rasa yadda zan yi na tafi wurin wani dattijo wai ina ganin shi mai hankali ne ina zuwa kofar gidan shi da ya fito sai ya kore ni shi ma annabi ya ce da na kama hanya ina tafiya takanas sai dai na ganna a wadi sa'alib wadi sa'alib din nan daga makka fa jama'a ya kai zariya zuwa huntuwa a ce ya ce sai kawai ganin shi ya a wurin saboda bacin rai da damuwa bai san ma ina zai je ba ya ce kawai sai ya ga gajimari jido ya taso ashe mala'ika jibril ne ya zo ya ce Allah yana gaishe ka bayan gaisuwa ya ce ga mala'ikan dutse ne mun taho da shi duwatsin nan abu kubais da mai kallon shi waɗanda suke makka in ka ba da izini a ɗauko su a danne mutanen garin nan duk a huta amma don ku san manzon Allah mai rahama ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a a kyale su mai yiwuwa Allah zai fitar cikin tsatsansu ‘ya'yansu da jikokinsu waɗanda za su yi musuluncin. Wannan shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallam. Lallai sai mun tirsasa kanmu mun yi kwaikwayon manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama politically, socially, economically, morally. Yanzu nan ana nuna maka, ka dubi mutanen nan su kuntata maka, ka je wani dattijo kore ka, ka fita daga hayyacinka, sai a zuwa ce za a kashe mutanen nan. in kai ne cewa za ka ni a bani ma an fara morewa tukuna amma manzo Allah ba haka yake ba sai ya ce a kyale su ba komai in ba su ba ƴaƴansu za su yi wannan yake nuna mana dukkan gaba da kiyayya za a nuna mana dan mun rike waɗannan hadisan nashi in dai da gaske ne to yaya ya kamata shine sai a yi yadda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi a cikin wannan ainihin hadisi aka ainihin wato ake ba da labarin cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun yusalli inda al-ka'aba manzo Allah yana tsaye yana sallah a idda ka'aba take wa jam'u wa jam'u quraish fi majlisihim an ake fi majalisihim sannan ga kuma tarin quraishawa suna zaune fi majalisihim a mazauninsu suna zaune a kewaye da ka'aba nan ne nan ne nadi nan ne dandali wurin shakatawa an kewaye ka'aba da gumaka sama da ƙasa nan kuma ga burkutu ana sha kuma manzo Allah ya zo ya tsaya yana sallah iz qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin su yace ala tanzuruna ila hadha almura'i ba kwa kallon irin wannan yanayin abin kallo ko kuma ba kwa kallon wannan mutum da ya zo ya nuna mana shi mai sallah ne zai nuna mana shi mai sallah ne mu ba masu sallah ba ne ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulanin cikin kuwane ne zai je wurin raƙumin da aka yanka a anguwa kaza an yanka raƙuma a anguwa kaza fa amidu ila farasiha farsiha ya je ɗibo kashin wannan raƙuma wa damiha da jinin raƙuma wa salaha da mahaifarta fa ya ji bihi ya zo mana da shi nan summa yumhiluhu ya ɗan saurari Muhammadu kaɗan hatta idza sajada har sai yayi sujuda ya sa goshin shi a ƙasa wa ba'ahu baina katifaihi ya watsa kashi da jini da mahaifar raƙuman nan a tsakankanin kafadin shi waye zai yi haka kun ji wannan manya-manyan kafiran maka kenan waɗannan manzon Allah ne fa za a yi wa haka kuma a ka'aba a ɗakin Allah kasan Allah halim ne Allah yana da haƙuri fan ba'asa ashqahu sai mafi tsiya daga cikinsu sai ya tashi ya tafi kamar yadda Allah yake cewa izin ba'asa ashqaha to ashqa a cikin al'ummar samudawa shine wanda ya je yanka taguwar can ko to a cikin al'umman nan tamu mu kuma ashqa man da yafi kowa tsiya shine wanda ya tashi ya je ɗibo kashin nan da mahaifa da jini falamma sajada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wada'ahu baina katifaihi da manzon Allah ya sujuda sai ya yarba wannan kazanta a tsakankanin kafadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sabata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama sajidan manzon Allah sai ya ci gaba a sujuda shi bai dago ba dan ku duba jama'a kashin raƙumi raƙumi guda da aka yanka shi kashin nashin aka tattara ya kusa cikin bokiti guda sannan ga mahaifa sannan ga jini aka tattaro aka ce a yarba mishi aka yarba manzo Allah sai ya tsaya a cikin sujuda din fadahiku waɗannan lalatattun mutane sai suka fara tuntsira dariya hatta mala ba'dhum ila ba'dhin min ad-dahiki saboda dariya har suka rinka fada wa junansu wannan yana tuntsirawa wannan yana tuntsira mun karanta wannan hadisi a baya har su ne wa annabi shegantaka suna kai ne shi wani kai ne shi duk irin shegantakan nan da ake mana yanzu dan muna bin sunna kar ku damu kar ku damu shiriya ce Allah madaukakin sarki ya taimake ka da ita kuma Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum gata ne Allah ya kawo sai wanda kuma Allah ya so zai karba in Allah bai so ba yasa karkai nadama cewa baka kasance a wancan zamanin ba domin da ka kasance a wancan zamanin mai yiwa kai zaka zama ashiqal qaumi ka gode wa Allah da ya kawo ka yanzu daga nesa kana jin magana manzon Allah ya fi daɗi fanfalaka muntaliqun ila fatimata alaiha salamu sai wani ya tashi ya tafi wurin fatima wannan a cikin riwayar da makarantu a baya ya tabbata cewa Abdullahi dan Mas'ud din ne shi mai ruwaito hadisin wa hiya juwairiyatun a lokacin tana yarinya yar karama yarinya ce karama bata wuce shekara bakwai shekara tara ba fa aqbalat tas'a sai ta taho cikin gaggawa cewa ga waɗancan lalatattu nan sun watsa wa babanki manzon Allah kaza kaza kaza kaza amma ke in kika je ba yadda za su iya da ke dan ke mace ce kuma ke yarinya ce wasa batan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sajidan duk wannan lokaci dai manzon Allah yana nan a cikin sujuda hatta atqathu hatta alqathu anhu har sai da ta zo ta kwashe wannan kazanta ta zubar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahalli shahid kenan idan kana sallah wata kazanta ko abin kyama ya fado maka matarka ko wata za ta iya zuwa ta cire maka wannan abin kyama ko da zai kai ga taba ka ko babu komai bai bata sallar ka ba to sannan da ainihin Fatima ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka wa aqbalat alaihim tasubbuhum sai ta juyo ta fuskante su tana zagin su ashe in ya kama ana yin zagi ga Fatima tana ita ce shugaban matan aljanna ba amma ta zagi waɗannan fitsararru waɗannan dattawan gwaggon buri ina fata an gane فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة da manzon Allah ya gama sallah qala sai ya ce Allahumma alayka bi quraish Allah ka kama quraishawa Allahumma alayka bi quraish Allah ka kama quraishawa Allahumma alayka bi quraish Allah ka kama quraishawa wannan addu'a dafa duka kenan an ce duka quraishawa yanzu da yaro da tsoho da mai ciki duka quraishawa shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan kuka in ya zama anguwarku akwai 'yan iska masu tsogalo fada sai ka sai da gida ka ba anguwa abin da ya kamata kenan muna yau da naga wani tsohon soja riki riki ya kwaso kayan shi daga ina daga wani gari can ashe wai garin ne suka je suka menene menene sai suka je suka kashe sojoji shi kuma tsohon soja ne ya san dokar sojan aka kashe mutum guda soja to soja za su zo su kashe garin nace to baba kai tsohon soja yace a a na tsufa ban shirya mutuwa yanzu ba inda dai ban mutu da ba haka ku aka tura sojoji suka je har bishiyar da ke garin sai da suka kwantar da ita shine da muka haɗu yace ba gashi ba yace da tuni mun yi nisa muna lahira ashahid waɗannan mutanen banza ku duba mutum nawa ne suka yi wannan abu amma ku dubi su suka ja annabi ya ce Allah ya kama ƙuraishawa gaba ɗaya musiba kenan sun masamma sai ya fara ambatan suna kuma yana cewa Allahumma alaika bi amr ibn hisham Allah ka kama amru ɗan hisham wa utbata ibn rabi'a da utba ɗan rabi'a wa shaibata ibn rabi'a da shaiba ɗan rabi'a والوليد بن عتبة دا وليد دان عتبة وأمية بن خلف دا أمية دان خلف وأقبة ابن أبي معيط دا أقبة دان أبي معيط waɗannan manya-manyan kafirai ne sanadidul kufri kenan rukunin kafirci waɗannan su ne wa umara ibn walid da umara dan walid waɗannan mutane su ne suke zaune a lokacin wannan hira da suka yi wannan shawara don haka bayan annabi ya yi addu'a ta gaba ɗaya ga ƙurai shawa sai kuma ya ya ambaci sunansu su Allah ya musu kamu na musamman kun ga wannan umayyatu bin khalaf din nan to manzo Allah ne ya kashe shi ran da aka je wurin yaki tun da ake manzo Allah bai taba kashe kowa ba kuma ya zo cikin hadisi annabi yake cewa mutumin da ya fi kowa shan azaba shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi to wannan umayyatu bin khalaf manzo Allah ya kashe shi a wurin yaki Allah ya la'ance shi jar da shi قال عبد الله عبد الله دان مسعود من روايه حديث yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah laqad ra'aytuhum sar'a yawma badr na gansu a mammace a ranar da aka yakin badar thumma suhibu ila alqalibi sannan aka ja su aka kai su zuwa ga gwalalo abinda wannan magana take nufi waɗannan mutane in ka kirga su zaka ga mutum nawa ne ga ainihin amr mutum kamar bakwai ne ko ko shida mutum bakwai abdullahi ya ce wannan addu'a ta manzan Allah sai da ta kama su a yakin badar ya ce na gansu dukkansu su bakwai ɗin sun zama gawawwaki a cikin riwayar sayyidina umar da ya zo yana ba da labarin daidai wannan wurin sayyidina umar ya ce sai da aka basu suka kumbura har suka fara faffasa rigunansu sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa a zo a ja su sai a kama kafa ana ja sai cinya ta bangale haka aka tattara su aka zuba su da aka zuba su sai manzon Allah ya tsaya akan gawarsu suna cikin rami ya ce ya wane da wane alkawarin da Allah ya yi muku ko kun samu alkawarin domin ni Allah ya min alkawarin zai ban nasara akan ku kuma gashi ya cika min alkawari sai sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah a matattu kuma kai ne ka karantar da mu Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta baka jiyar da matattu to yanzu sai ce ai a yanzu kai umar da kake da rai baka fi su ji ba malamai suka ce Allah ya raya musu jin su ne don su ji wannan maganar suna cikin azaba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu baƙin ciki a kanta shi ne aka ce sun masu hibu sai aka ja su wato ainihin aka ja su aka ja ƙafafuwansu ilal kalibi zuwa ga wani rami gwalalo ne haka rami ne na gefen gari kalibi badrin wannan rami da ke gefen garin badar ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن ذا الله يتي وأتبع أصحاب القليب لعنة يتي الله يركى سود لعنتا معنى تينور الله تتبتا غريسو كما يد الله مدعوكين سركي يو آداوا دا سموداوا محل الشاهد na hadisin nan tare da cewa mun karanta matsaloli da yawa shine idan musulmi yana sallah ya halatta wata kazanta ta da mushi mace ta zo ta kankare mishi ba ta ɓata sallata ba ina fata an gane na ina son ku gane wata ɗabi'a ta Imam Bukhari da yake mun zo ƙarshen kitabu kaza Imam Bukhari littafin nan nashi sai ka natsu da kyau kana fahimta duk hadisin da zai kawo a ƙarshen kitab to zai ƙarke da wata magana wadda ta zo ƙarshen wani abu yanzu ku dubi wannan hadisin yana nuna wannan hadisin shi kawo tarihin ƙarshen rayuwar waɗannan ko to da hadisin kuma aka zo ƙarshen kitab ɗin duk wani kitab da haka yake rufe shi duk wani kitab in zai rufe zai rufe da wani abu ne na ƙarshe shikenan ƙarshe ƙarshe yana tafa'uli kenan imam al-bukhari kenan na'am malam na'am malamai sun yi bayani dangane da cewa galibi inda irin waɗannan wurare suka bayyana cikin sahihul bukhari ana ganin masu riwaya ne na sahihul bukhari suke sa su misali fatima alaiha salam aliyu alaihi salam aka ce domin ai a wasu nuskoki waɗanda aka samu cikin sahihul bukhari ko a ga a daidai irin wannan wurin radiyallahu anha ko kuma a ga babu wata addu'a ma gaba daya wannan shine insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am ka'aba na'am a kai wa maganin mabudin ka'aba da muka yi magana annabi sallallahu alaihi wasallama a jiya yace kada ainihin a kwace kar wanda ya kwace musu sai azzalimi shine malamin nan ke tambaya an ce wai in ma an kwace aka je za a bude sai ka'aba ta ki budewa a ba haka bane ba gaskiya bane eh Imam al-Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai kitabu mawaqitis salah matattarar da ke bayyana lokutan sallah ma'ana wannan matattara ce da za ta tattara mana bayanai dangane da lokacin sallah a zahar la'asar magariba isha lokacin farko da na tsakiya da na ƙarshe da lokutan sallolin na filfili da makamantansu wannan irin kitab din ne shi imam malik da ya zo cikin muwaffa sai ya nuna cewa lallai shi gogaggen balarabe ne sai ya tasarrufi a cikin larabci sai ce babu wukutis sala wukutis sala ya halatta saboda dama imam malik asali ba bakurai bane al-asbahi ne kakannin shi mutanen kasar yaman ne saboda haka ane samun kalmomi waɗanda za ka ji duk da ya taso a idda ya taso ɗin amma sai ka ji wani lokacin larabcin nashi ya koma na can asalin kakannin shi kuma sannan malami ne wanda ya ƙware da harshen larabci wannan matattara ce dangane da lokutan sallah jama'a wa qaulihi azza wa jalla da kuma bayanin da Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wajiba ce mu'minai su yi ta akan lokaci suratul nisa aya ta 103 wannan aya tana tabbatar mana da cewa yin sallah wajibi ne abu na farko kenan yin sallar kuma a kan lokacinta wajibi ne don haka wajibai biyu malam yake cewa imam al-bukhari kenan waqatahu alaihim Allah ya ƙayyade wa musulmi lokacin sallah Allah ne da kanshi ya sanya musu lokaci قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما wannan hadisi ta ji al'imam al-bukhari ya samo shi daga wurin malamin shi mai suna abdullahi ibn maslama a ko? eh ya ce qara'atu ala malikin to wannan shine wurin farko da muka samu irin wannan tsari tun da muka fara karatun sahihul bukhari kaji ya ce qara'atu ala malikin galibi abdullahi ibn maslama yakan ce haddasana malik ne to amma a yau gashi sai ce qara'atu ala malikin idan suka ce qara'atu ala malikin abinda suke nufi anan ba maliku ne ya karanta musu ba su ne suka ja baki maliku ya fassara da haka suka je sai su ce qara'atu ala malikin ko kuma ya ce akhbarna malikun duk ɗaya ne ya ce na karanta karatu maliku ya mun fassara an ibn shihabin daga ibn shihab az-zuhri أن عمر بن عبد العزيز للي عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وترانا يا أينهن جنكر تصلى فدخل عليه أروة بن الزبير سي أروة بن الزبير يشغولينشي فأخبره يباش لاباري تيوا أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما مغيرة بن شعبة ما يا تبا جنكر تصلى وترانا وهو بالعراق ألوكة ينا عراقي ينا مطعين governor فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري سي صحابي أبو مسعود الأنصاري يشغى قريشي فقال سيتي لشي ما هذا يا مغيرة منين هكا كما يا كي مغيرة أليس قد علمت بكسني بني أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى بكسنتي وجبريل يا سوكيانونا والنبي صلى با فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يصلى تارد جبريل ثم صلى mala'ika ya zo ya sake sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya bi shi sallah thumma salla ya sake sakuwa ya zo ya salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama thumma salla ya sake zuwa ya salla ta gaba fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya bi shi salla thumma salla ya sake zuwa ya mishi salla ta asuba kenan fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama domin sallar da ya fara zuwa mala'ika jibril ya zo ya yi wa annabi limancin sallah a zahar ya sake dawowa lokacin la'asar ya dawo lokacin magriba ya dawo lokacin isha sannan ya dawo kuma lokacin asuba sun maƙala sannan mala'ika jibril ya ce wa annabi bi haza umirta haka aka umarce ka da yin sallah a waɗannan lokuta faƙala umaru to sai umaru ɗan abdulaziz da ya ji wannan hadisi sai ya ce li urwata ga malam urwa i'lam ma tuhaddisu kai kai hankali fa ka san me kake faɗi wannan yana nuna yadda malamai na da da sarakunan da suke kokarin a yi taka tsantsan wajen faɗin abin kai ya zama ba daidai aka ja bakin ba awa inna jibrila huwa aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waqta sala ya kai urwatu kana nufin ka ce mala'ika jibril ne zo ya nuna wa manzon Allah lokutan sallah qala urwa sai urwa yace كذلك كان بشير بن أبي مسعود بشير دان أبي مسعود haka ya kasance yuhaddisu an abihi yake ba da labari daga baban shi kun ga yanzu da ya ji an ɗan caje shi nan da nan sai ya faɗi yadda isnadin shi yake dan da ya ce abu mas'udul ansari ko amma da aka tuntube shi fa sai ya ce a ɗan gidan abu mas'udin ne ne ma ya gaya mini qala urwa sai urwa ya ce laqad haddathatni aisha yo ai Aisha ma ta bani labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli al-asra manzon Allah ya kasance yana yin sallar la'asar wa shamsu fi hujratiha a lokacin ainihin rana ta shigo ɗakin ta qabla an tazhara kafin rana ta daga ma'anar wannan shine annabi yana yin sallar la'asar da wuri ko kun fahimci wannan da kyau ma'ana urwa yake cewa ko da dai bai da wancan hadisi karara daga sahabi abu mas'udin al-ansari amma yana da wani gefe na irin wannan hadisin cewa annabi yana yin sallar la'asar da wuri ina son ku gane asalin matsalar kenan yin sallah da wuri saboda ya shigo ne sai ya ga sarki Umar dan Abdulaziz ya jinkirta sallah sai mai nasiha sai ya ce Mughira ma ya taɓa yin haka aka samu wani babban sahabi ya mishi nasiha to sai ya ce ka yi hankali fa abin da kake faɗi daidai ne sai ya ce to ai ko da wannan abin ba ni na ji kai tsaye ba to ni ma akwai abin da na ji wanda yake nuna annabi yana yin sallah da wuri ita sallah ana so da zarar lokaci ya shiga a yi ta sai dai sallar azhar da sallar la'asar idan rana tana da zafi ake jinkirtawa in ba haka ba idan rana ta faɗi sha biyu da minti biyar in dai babu zafin rana kwarai da gaske sai ku kira sallah lokacin sai ku yi sallah azhar ko da sha biyu da minti goma ne na fata an gane idan karfe uku da kwata ne rana ta faɗi rana ta kai lokacin daidai sallar la'asar sai ku marmaza ku yi sallah Allahumma sai in ranar tana da zafi sai ku dan batta ta dan huce kaɗan haka jama'a an gane wannan da kyau ko sannan wannan yana nuna mana yadda alaka take kyakkyawa tsakanin sarakunan da da malaman da cewa idan sun ga sun yi ba daidai ba suna zuwa su ne musu nasiha idan kuka saurari kasusuwa na da nai musamman mukaddima mukaddima farko ta kasar ɗin karan bana maganin zoman bana sai da na kawo wannan cewa tsarin salaf shine me wane mai mulki ne ya yi kuskure sai a je a same shi sai a nemi alkawarin shi a je a tattauna da shi ya gyara to in ya gyara ba za a zo ana magana a kai ba to amma in ya girman kai daga haka fa to shine fa malamai za su fito su ce to abin da wane ya jama'a ba daidai ba ne to sai na ce kai co a yau sai aka samu wasu ‘yan bana bakwai waɗanda ba su fahimci manhajin salafiya ba sai su ce ai atabbau ba yadda za a yi magana mai mulki a waje sai mu ce a ku ƙara karatu dai ku koyi yadda manhajin salaf ɗin yake ku je ku ga yadda salaf suke ta'amuli da su imam malik ba wanda yake musun cewa imam malik salaf ne imam malik salaf ne tabbas amma lokacin da aka naɗo musu wani sarki wani gwamna aka turo musu madina ba su amince da shi ba imam malik ya ce a turo mana mutumin kirki sai mu mushi mubaya'a aka ce wannan aka ga dama a turo to ya zama kuma sarki ne fitsararren sarki kangararre mai izgilanci da alkur'ani mai izgilanci da addini imam malik sai ya ce ba za a yi mubaya'a ba shine sai a je a taso ƙeyan mutum a ce zo ka durƙusa kai wa sarki mubaya'a a tirsasa ka kai mubaya'a sai a ce to in ka je daga baya ka warware mubaya'an nan matarka ta saku kun ga yadda aka ɗaure shi in ya je daga baya ya tawaye matar shi ta saku imam malik sai ya ce ƙarya ne bata saku ba in an tirsasa ku duk abin da aka tirsasa ka bai yi ba shine aka kama imam malik aka yi mishi bulala ɗari har hannun shi ya ƙage shine in ya zo yana sallah a lokacin baya iya runguma hannu sai ya saki hannun shi sai ɗalibai suka tambaye shi ala gafarta malam me yasa ne kake sakin hannu a sallah sai ya ce ai sarki ne da ke ni kaza kaza kaza ka karanta al intiqa fi fada'il salasati al a'immatil fuqaha yanzu wannan me yake nuna maka yana nuna maka cewa idan mai mulki yayi ba daidai ba to ba daidai ba ne kuma a fito a yayata magana sai a je a same shi a yi mishi nasiha shi kuma ya ji tsoron Allah ya karba to idan wannan ba daidai ba ta shafe shi ne ba ruwanku shi kadai amma an ta shafi al'umma ne fa to dole ku fito ku ce ba ku yadda ba irin wannan hadisa ce ta faru gare mu aka zo sabon garin local gamma aka ce za a tsaye mana da mace yar takara muka ce ba mu yadda ba ya saba addinin mu ya saba al'adar mu a samu namiji a tsayar mana aka ce a'a ai doka PDP ne muka ce to mu ma PDP ne ba canji kuma ba za mu amince ba dan haka muka fito muka ce san ba mu amince ba sai da muka zauna da su mu da manyan nasu gaba daya muka ce ku sa wani namiji za mu goyi baya amma ba za mu goyi bayan wannan mace ba har yanzu kuma muna nan a nan kan bakanmu duk abin da ya saba al'adarmu ko addininmu no compromise ba za mu yarda da shi ba don haka ‘yan ƙananan salafiya don an yi abu sai ce wannan ya saba manhajin salaf ku je ku ƙara koyon manhajin salaf mun daɗe a cikin manhajin mun karantu mun san shi abin duk da muka yin ka tambaye mu za a ce maka a ga dalilin da ya kai haka in baka sani ba sai a zo a karanta maka to ya rage su kuma masu mulki yanzu ka dubi wannan da aka yi mishi nasiha aka kawo aka kawo shi kenan sai karba tare da cewa wannan qadiyya fa ta shafe shi ne sallah ce ya rinka yin sallah akan lokaci ko an fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am malam eh a'a sun maƙala bi haza umirtu ko eh shi mala'ikan ya ce haka aka umarce ni in zo in koya maka to ko akwai wata nuska ne bi haza umirta au haka ne na karanta a bi haza umirtu ne haka aka umarce ni ni jibril in zo in koya maka wato ba gaban kaina ne ba yawa da umirta ba musamman a nuska ta muwatsa ta imam malik eh to in ta zo da bihaza umirta haka aka umarce ka kai kai in kuma bihaza umirtu ne ni da aka turo ni haka aka turo ni in zo in koya maka Allah madaukakin sarki ya taimake mu karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a lokaci yayi za mu saurara anan insha Allahu ta'ala sai mako mai zuwa gobe za a ci gaba da tafsiri da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah